الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mutum sarki ya kawo wannan rana ta laraba mafi shakara da wasan jama'a da lula hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da ɗaya a kalandar na karo kuma kamar sha biyar ga watan ɗaya dubu biyu da ashirin kamar yadda aka saba muna addu'a don karatu a wannan littafi mai albarka na tafatul maudu da akamin maudu laraba ko kyauta ta musamman ko kyautar abin nuna game da hukunce-hukuncen abin haihuwa ƙaramin jinjiri abin haihuwa wanda har zuwa ƙarshen rayuwar shi bal har zuwa tabbatar shi bayan rayuwar duniya a gida na aljanna Allah ya samu rafi ko kuma gida na wuta Allah ya tsare wannan shi ne darasi na biyar sannan muna cikin babi na farko inda yake tattauna mana kan da ibadar sanadin wani ko sanadin aulad musta'abbanci ko kwaɗaitarwar da shari'a ta yi da neman ƴaƴa kinan haihuwa ko za mu tashi a fasali da biyu wasu a nasu kawai su ne ke faslun zai cewa da faslun sani ko baya kawo takin amma ko wanda wanda suke aiki a kan lissafin kamar yadda ke da tahiri suka rika sawa a tsakanin baka amma ko da ka gani shi asalin ibn asali ibn al-qayyim ba shi ka haka ba ibn al-qayyim ko abin da zai ce yake yake a mafi yau ko kun ta ta zai ce fasulun wani fasali shi ke shi yau nan fasali sai ke koma ya dan kashin wani kashin wani baji yake ko a nan ne za a fahimci sakon da zai isa to sannan a wani sai a kalli bayanan da ba yi ba ta wanda suka zo suka sanya wa babin fasalin take irin abin da suka yi kenan shi kamar na wannan ya yi a wanda ya aiki a kan shi da yake alfasul tsari fasali na biyu fi fasli mai yasiru da mawutul walad game da falalar mutumin da yake haƙuri ko zai yi haƙuri saboda mutuwar ɗan shi Allah ya azanta shi da aikuwa a matsayin babbar kyauta. Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha ya'budu liman yasha'u inasa wa ya'budu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Shi Allah ya azanta ko ya bani mata zalla ko ma maza da mata ko mazan zalla da kuma sai ya karba wannan karɓar a kowane kowace irin zama ko sun suna ɗan ƙanana ko kuma bayan sun girma to shi ne ma da ya furta babi don ya kawo mana faɗaitarwa da fadalar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da mutumin da aka yi masa rashi ɗanciyar kuma ya yi haƙuri sharadin kenan a yi rasuwar kuma a yi haƙuri to shi ne abin da babin zai kunta sauran bayanan kuma na san kowa ma yana da shi ba da yake wa mimma yurabu fil walad yana daga abin da ake kwadaitarwa ga gadada wani abin da ake kwadaitarwa ga na jarasa da su mutum ya rasa da to su shara shari'a cikin mai shi ne yake ma wa muslim fi sahihi abin da imam muslim ya ruwaito a cikin ingantaccen littafi wannan hadisi ne da Imam Muslim ya fitar a cikin as-sahih al-Imam Bukhari ma ya fitar da wannan littafin amma a cikin al-Adab al-Mufrad to shi dole nan ya yi bayani ya tafar da ulum akhrajahu Muslim fi as-sahih wal akhrajahu al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad haka Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da wannan littafi a cikin littafin al-Musnad nashi haka Imam al-Baihaqi ya fitar da wannan hadisi a cikin As-Sunan al-Kubra haka Imam al-Bazawi ma cikin Sharh sunna shi ma ya fitar da hadisin hadisi ne ingantacce babu ja kalmar muslim yake cewa daga abi hassan an samu wannan hadisi daga abu hassan na tajiriya khalid ibn ghalla ko ibn allan da su rubuta to shi wannan abu hassan shi ne ya samu jabir kala ya samu jabir yake cewa tuwaffi yabnani lillana tuwaffi tuwaffi yabnani li ya'yana guda biyu sauran suna ce ibnu yana alamta maza ne inda mata ne sai ce biyan su to dan aka ce walad walad shi ne ya haɗa da namiji da mace da ya ce wufiya walada ne shi yanzu ba za mu iya gane namiji ne ko mace ba haka da ya ce wufiya bin jari kai tsaye mun san mata ne kamar tun da an cewa ya wufiya na ne ni ‘ya'yana biyu maza sun rusu da namiji kila a lokaci guda kila daban-daban kila kuma a kusa da kusa to shi ne yanzu yake tambayar ja yake tambayar cewa ‘ya'yana biyu sorin yake cewa ka kuntu da abi hurera sai na cewa abu hurera radiyallahu anhu da mikamin rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hadisan tuhaddithunahu tuhaddithunahu a tana karanta shi tuhaddithunahu samun don mai shi abu hassa yake cewa ya rasu da ɗaya biyu suka rasu sai da dole samu abu hurera sai nake ce mai shin kai abu hurera shin ko ka ji wani abu ko ka ji wani hadisi daga manzon Allah na da amincin Allah su tabbata a gare shi to a Belonahu da za ka ba mu labarin shi mana akwai hadisi da kashi game da tsananar wanda ‘ya'yan shi biyu mata suka ‘ya'yan shi biyu suka rasu a wasu gogon ya sa ce ibi an fute na an maudana ina da da wasu za su da haka ne amma dai na fasi da yin zuwa cikin musulunci shi ne to sai yi mufihi an futa na sun ya aba huraira ko ka ci wani hadisi daga manzon Allah kira da hadisin Allah tabbata a gare shi da za ka dace taron mu da shi mu da ƴaƴan mu biyu suka rasu idan muka ji shi daga bakin da baya karya na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sai da rike mana raɗaɗin damuwar da take damun saboda wata damuwa damuwar rasa ƴaƴa wata damuwa ce da ba a gaba ila jurar da ka ga wani ne irin halin shi ma kawai ke ka tuna wani ne kamar shi ta halitta sai ka tuna sau lokacin ma suna kawai ko kuma wanda aka haife su tare a kan gidan ko a can anguwar ko a can garin ko kuma ka kashe sunan shi ko ka dire sunan shi ko ka ga dangin mahaifiyar shi duk wanda suna cewa da zai sa maka da daɗin abinci ya zama mara daɗi kama ka ga kana da wata bishara daga mahaifi sallallahu alaihi wa sallama sai zama ga gobara ta sanda abin kashe gobara tana to shi ne shi abu hasan yake ce ma abu huraira ko kana da wani hadisi to sai yi ubihi an kusana da za ka tada kasan ku da shi an bauta na game da matakin sallamu ba da na'am sai da na bi wurin da yake ce mashi kwarai ne akwai ina da busha ina da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da insha Allah zai ji adada rayuwar shi ne yace annabi sallallahu alaihi wasallam ce shiga uku da amisu da janna shiga uku ‘ya'yansu, ‘ya'yan al'ummar shi kenan, ‘ya'yan jama'ar al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama, ‘yan ƙanana da suka rasu, to waɗannan ‘ya'yan da ali su aljanna, su ne masu kai komo a cikin aljanna. Wannan kalmar ta da ali jam'i ne ta du'umus, da yi wa daɗin don ma da daura mimun, da yi wa da daura ainun, da yi wa mimun da ke jami'atin da ma'anin ke dokumus da sadu kalmar dokumus abin da ke nufi shi ne alwaladu sahiru min ahal janna karamin yaro ne shiga aljanna babba ne shiga aljanna mai kananan yara da za a sa in shekara ke da biyu uku hudu biyar shida su kuma ina za su iya shiga to waɗannan yan yaran su ne da ali kama sai malamin suka ce asalin kalmar duhumus an samo ta ne daga irin yan ƙananan kwashi kamar irin ‘ya'yan kifi ɗan ƙanana gwadari ɗan ƙanana wanda suke can karkashin ƙasa za ka ga in ka samu kifi ko wani ne ɗan ƙanana ba sa tasowa sama suna kasa kullum manyan da yake tasowa sama inda farauta inda security inda waye su za su yi to asalin kalmar domin tana nufin wayannan ƙananan halittu da ke zama a cikin ruwa a can ƙasa wanda ba ta rabuwa da wurin to da su ne aka kwatanta ƙananan yaran al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam da suka shiga da janna shine ayi suke cewa kenan an kwatanta yara da waɗancan kwari saboda kamanceceniya kallon fuska guda biyu waɗancan ƙananan halittu ƙananan kifaye ko kwaɗi ko wani iri shi ƙarƙashin ruwa za ka gansu da sauri suna kaiwa da komowa suna nishaɗi ga haka wa'annan yaran suke yaran halittar nan ko ina shiga suke kuma nan da nan daga can bena sun da ita bena ta ga ƙarshen fada ta ga gidan wancan ta ga a wajen rajin wancan haka kowa wanda zai musu fada su ko ina da su to haka shi ma waɗancan ‘yan ƙananan da sanar suka ce abu na biyu waɗancan ƙananan halittun da ke karkashin ruwa babu yadda za a yi su baro karkashin ruwa to su ma waɗannan ‘yan yara ba abin da zai kari waje ko da kila wata bukata za ta to akwai wata kasuwa da za a je ci a wajen aljanna ban da su suna nan jinjirgin to shi ne suka ce dalilin da ya sa aka kira su da yuhumus kenan wannan kalmar ta abdu'umus akwai malaman da suka ce ma'anar ta shi ne in ce abdu'umus in ana so a kwatanta mutum da ita shine uwar rajulu da kafiru duhuli a halin huluji shine mutumin da ke yawaita shiga wajen masu mulki zai zo shiga gidan gwamnati yau gobe ya shiga bibi ya shiga ko kuma ya shiga da safe ya shiga da rana ya shiga da yamma shi wannan mutumi da ke yawan shiga din dai da izinin minhu ba tare da su suka gayyace shi ba saboda yasa saboda matsayi abun gwamna ko shugaban kasa zai shiga gidan gwamnati duk sanda ya ga dama amma ba shi da ni da kai sai dai da invitation mai girma ko da yana neman ka rana kaza da watan kaza da karfe kaza in ka je kafin lokacin ba za ka shiga ba in ka ga za ka yi nafi tsara sauri za ka yi to shi ba ruwan shi duk sanda ya ga dama kawai zai fada gidan gwamna gidan shugaban kasa da irin wannan mutumi da yake shiga wajen masu mulki ko fadar wani mai mulki duk sanda ya ga dama ba tare da an tsorata shi ba ba kuma tare da ya ji tsoron za a wulakanta shi ba to shi ne ake kai mashi al'umu to shi ne aka kwatanta waɗancan yaran su ma yaran aljanna za su shiga aljanna duk sanda suka ga damar su shiga ba wanda zai ce masu dan mene kuma ba wanda zai hana shi shiga wani bene ko wata matattakala ko kewayawa a cikin wata korama a takaice dai shiga ruhun da ami suljanna in na jura da yake cewa kun hassa ai kananan yara da suka rasu na al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su ne masu watayawa a gidan aljanna yanka ahaduhum abahu ɗaya daga cikin waɗannan yaran zai haɗu da mahaifi shi au kana abawaihi ko kuma mahaifan shi guda biyu don aka ce abahu ai zai ta ba mutu uwa ko uba amma lafazin ya ce abahu bai ce umma ba amma kaga da aka ce abawaihi a wata riwayar da ce to iyaye uba da uwa suke da wannan alfarmar faya a kudu bina iya ce saurihi sai shi wannan yaro sai ya kama gefen rigar mahaifin shi abin ke da mahaifin na da tufafi wannan kamar yana alamta ko yana ishara zuwa ga su kananan yaran da suka rasu kafin su balaga suka bar iyayensu a duniya za su amfani iyayensu ne ke ganin iyayensu na da imani to da kafiri ba zai tashi da wannan suturar ba musulmi ne zai tashi da wannan kima to shine ce sai ya rike jinahiyar ta tauri gefen tufafi auyati ko kuma sai ya rike hannun shi ya ce sai kawai uba sai muke dan rike hannun shi sai ka wuce sai ka dan wani yaro da dubi dubi nan an da ya yi ko kwana da ya yi an da nabi ka san fata ma bayar ta ka bace lalle ta wani an cire da ya an zaune da ya da jiki ke da ya yi bana sai ka ji kawai an an rike hannunka kai da fi rikon kai ka san insha Allah riko ne da ni'ima ba riko bane da wuce a kurkuku to da ba ku duhu ko ku duhu bane wannan ba ku duhu kawai rike ka dai ke tsada ba kama ahunu nan ba ya rubuta ina ga shi ga ke sa ko a na wasu da sabin ya sa ko ni ma na da sabin ne amma yadda yake a hadisin ba haka bane kama ahudu bi sabbati sauti na ya rubuta kama a kudufi sabakati sautihi ko bisigati sautihi kai lafazin hadisin ba haka yake ba ko a kowace ya rubuta wani wannan a nasu Bine ne? Bai sharifati irshani fatiko yawa to shine lafazin da yake a muslim din kama aqulu bi sanni fati ina rasuwa ko bi sigati ne ko sabagati kuskure ne yadda kalmar take bi sanni fati ine shine ainihin lafazin da yake a cikin sahihu muslim din kama aqulu sai na dubara ce kamar yadda nake riko bi sanni fati saulika hada da gefe rigar ka wannan saboda ina maka a haikace da ce ka gaji na da shafa ya sun kaɗin nan da haka ya da nan zai zo ya riƙe ka sai ka ji ana shan ka sai kawai ka ji ana ɗabiya da kai kai ma gangara da kai bangaren ni'ima yanzu kana ƙoƙarin shiga gidan gwamnati sai wani mutum baka san shi ba ka ga ya kama hannunka amma ya tinkari duk ɗin shiga gidan gwamnati ya ba za ka ce ina za ka kai ni ba kafin insha Allah ku sauki ne yanzu shafa'atul hasana ke amma kana kokarin shiga kan jena kokarin janta ka baya yake malam ka kace ni to shi ko na da ne kama ka bangaren ni'imar nan da yana kokarin gudugara da ke duk da jure shi da malaiku amma sun jaje kana cewa ya take ka za ke ka ina za ka waye kira ka ina inda ke ka to da ko ma yaro bai magana ba kafin insha Allah ka hangobi na yaro shi ne abu hurra yake ta kama akudu kamar yadda nake ruku bi salifati saulika da gefen rigarka haɗa wannan wannan yaron haka zai riƙe gefen rigar mahaifin shi ko hannun mahaifin shi fala yufariqu ba zai rabu da shi ba hatta yudkhila kullahu wa abahu aljanna har sai Allah ya shigar da yaron da mahaifin shi aljanna saboda Allah zai yi mala'iku dama umarni cewa shi yaron da ya kamo hannu ko rigar mahaifi wacce ma ta cikin ya gyara shi haka kowane yaro da ya rasu kafin ya balaga abubuwan cikin ran yaron shi sun ce biyu kenan ida za mu yadda za ce daya amma dai dan biyu tunda shi guda biyu yake magana shi abu hassan haka yaron zai zo ya kama baba shi ya wanda ba su da ɗayan suna ƙanana ba su kuma yanke ne ceton su ya zo ta wata fuskar hanyoyin ceton na da yawa amma duk wannan ɗaya ce da ne kaga wannan ba ta na fargara da ba kuma abu hassan ba ma shi ba da yayin tambayar da abu hurairah radiyallahu anhu har mu ma yanzu za mu ji natsuwa mutum dai ba zai fatar sanya rasu ba amma kuma idan ya rasu zai iya kokarin daurewa ya fi ƙarfin zuciyar shi har ya samu ya dace da abin da ake so a dace da shi. Wannan hadisi ne da Imam Muslim ya ruwaito kamar yadda bayani ya gabata da Imam Bukhari ya cikin Adabul Mufrad haka Imam Bukhari ya cikin Sunan Sobara haka Imam Ahmad ibn Hanbal ya cikin Musnad da sauransu. Sunan hadisi ne ingantacce. Sannan ga hadisi yake nuna wa kalala bushara ga waɗanda ‘ya'yan suka nuna. Wakala حدثنا وكيع نو ساك يربوتا أما أكو ربون دي نو كوي وقال وكيع daga da ji da haka ne wasu na wasu ko mafi yawan bugun haka yi amma akwai bugun da ya zo dan kaɗan da cewa wa kana haddaka na wakilu to wannan kana duk tawaye ibnu hanbal ne ibnu hanbal yake ne wa kana ibnu hanbal haddaka na wakilu imamu ahlus sunna wal jamaa amma ibnu hanbal yake cewa malam wakilu ya ba mu labari shi kuma yake haddasa na shuguba malam shuguba ya ba ku labari an mu'awiyata ibn qurra daga mu'awiya dan qurra ana abihi daga mahaifin shi anna rajulan kana ya'ti nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa ma'ahu bunun lahu wani mutum ya kasance yana zuwa majalisar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tare da ɗan ƙaramin ɗan shi guda ɗaya kullum zai zo da yara a wasu a wasu riwayoyin aka ce in ya zo sai ya aje yara wani lokaci yaron ya zagaya ta bayan shi ya hau bayan shi ya kamo shi ya zo da shi ya ajiye shi a gaba ka ta ne bayan shi iya da yaro ya tashi yaro ba zai iya kama ba yana da kasar kasar kuma yana da lafiya a bai da zaman ka ba haka ne uban na jin daɗin yadda yaron ke kaiwa da komowa ba na da har ya kasance mutum shi kenan kullum dai wannan mutum yana zuwa fa kana da kullu nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi kira da mutum Allah ya tabbata gare shi yace masa to hibbuhu kana son shi idan kai ne da kai kaga na kana da bukatuwar kalmar da za ta nuna lalle kana son shi amma ka ce kawai eh ina son shi to yanzu dan Allah da wanda za a nuna son shi a ce kana son dan da yace a'a ko bai zai shigo sai dai ba zai ce a'a ba to shine wannan mutumin ya faɗa wata kalma da malamai suka ce ya kai mukura wajen gaya wa annabi yana kai shi ya irin ta kai ya kura lamba shine faɗa da sai mutum ya ce ya rasulullah eh ya manzo Allah ina son shi mana a habbaka Allah kama ushibbu Allah ya so ka ya rasulullah irin yadda nake son ya ya zama furin duk kowa ya san kusan da Allah ke wa manzan Allah shi ma bai ya gaskiya Allah wadda sarki na kan manzan Allah bai ma da iri yake baki da yake a sa ya fi yar da kage ni ke tsarin nan to ina roƙon Allah ya so ka irin wannan sa a duka kan ku ka sai wa mutsara kenan wajen gaya mashi ina kai kaga wannan yaron radda ya rasu sai kan za ta matsala saboda ya kwallafa rayuwar shi a yara kila da ya yi ruwa bai taɓa haihuwa ba ne ko kuma bai da miki ko ɗaya ko kuma dai kawai irin soyayya da Allah ka zuka tafkar ƴaƴan adam zuwa ga wasu ɗaiɗai to shi ne yace a habbaka Allahu kama muhibbu ya rasu da Allah Allah ya so ka irin yadda nake so yi wasu malamin cikin abin da yake ishara na ɗaya dai ya yarda da cewa na kulki sarki yana son manzo sallallahu alaihi wa sallam ake sa buga wannan misali fa fa kada hun nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nemi mutumin nan ya rasa kwana ɗaya biyu ba mutumi kwana uku ba mutumi mutumin da bai fashi mutumin da baya nan kuma kullum da ya rasa ana karatu yana ji kuma yana kai da yawo shi ne nasa da ne ne shi ya rasa fakala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma fa'ala ibn fulani ne ya faru da dan wani ne ya ya faɗi sunan shi irin wannan cikin hadisi baya cutarwa wani gida za mu matsa mu ce to ai yana da bukatuwar mu san kowaye eh za a iya akwai bukatuwar a san kowaye amma ko ba sani ba ibham ne a cikin madadin hadisi ga yake kasu suka ce ya rasulallah mata ai dan nan ɗaki ya rasu dan ya rasu fakalar da yi sallallahu alaihi wasallama da haɗi sai da yi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma baba zai yi wa mutumin ya daina zuwa ko kuma a ya daina zuwa da yara sallallahu alaihi wasallama yake ce maki ya ce ma mahaifin yaron amma su shirku Allah ta iya baban min abuwa da janna illa wa tattawu yantawiru ka alayhi yanzu ba ka so Allah ta iya baban min abuwa da janna ba za ka roma wata kofa ba daga kofofin aljanna illa wa tattawu yantawiru ka alayhi ba sai sai ka saba yaron na jiran ka a kofar shi yaron kini ya riga ya zo masa kidiya an gama shirya masa komai an gama komai a wannan kuwa ai da daɗi ka karfi misali da sanin gida ka so ka iya ko kana kawai bai yi to yanzu kaya za a yi in turanci ne ba ka zo ga masu turanci an da an ci tunani ka zo ka kula da kawai sai ka ana daga kwani cewa ina ka ga sunanka wani da taksi kai yake jira ga nan gida ga waya an baki da Allah ka zo kawai da gida ko ba kai magana ba ka nuna mai shaida kawai za ku tafi ka ga za ka ji natsuwa wahala kuma ta kaya mun fara zama yan gari ne sai dai farka wasu kwatancin kuma in an zo ga yadda ake to mutum yana zuwa kofar aljanna ila mala'iku sun tare kofar cewa da zai shiga me za ka iya nunawa ka shiga ko sai ka ga ɗanka da ya rasu yana karami yana cewa baba biyo ta da ne baba zo mu ji mu muna da automatic ticket but all my ticket ne ma wannan eh wannan na musamman ne Allah ne ke ajaje su sannan ke yanzu bawan Allah ba za ka fi san ka cin mayaran na kofar aljanna ya shiga da sai aljanna ba a kan abin makashi ka jijin ka jijin daɗin shi duniya ba ka da rajulu sai mutumin ya ce eh gaskiya da cikin daji na fi san wannan to ka san dan adam kullum falala ta zo zai fi so ya ji ganshi aka yi sai mutum ya ce annabu khasatan ya rasulullah aw li kullina haka kana rasul sai wani mutum ya ce annahu kha annahu khasatan rasulullah aw li kullina rasulullah wannan ni'imar wannan baiwar shi kadai aka yi wa ko ko ga gaba ɗaya mu duk mai karamin ɗa da ya rasu shi ma yana da irin wannan gatar kana bai lekun lekun sai ga ba shi kaɗai ke da wannan gata ba ku duka an maku irin wannan gata wannan hadisi ne shi ma ingantacce da imamun tattaki ya fitar da shi haka yana yi shai ba in al-musannaf al-hakim ma cikin al-mustadrak al-sahihaini ya fitar da shi kuma yace wa huwa sahihul isnad isnadin hadisi isnadi ne mai kyau al-imamu zahabi yake cewa abinda alhaji ya faɗa magana ce ta gaskiya albaki kuma yake cewa su duka sun yi daidai ya kawo wannan magana cewa a kamun jana'i bai koma bai iya gani su da wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce kaga shi ma anan da yake nunawa rasuwar ɗa ɗaya ma zai iya baiwa mutum wannan daraja amma da sharafin yaron da rasu kafin ya balaga sannan mutum ya zama da ya yi haƙuri da sadama tilkila sannan na biyu ya zama na ya nemi ladar abu a wajen Allah na uku kenan kai zama ya nemi ladar abu a wajen Allah idan daga rasuwar yana ana wada ta ya hakuri ba mun kaje yace ba za a hakura ba ba kwana uku kuma sai ka zai sai na cikin maina to wanda ya karin hakuri da kai ya muka iya mun hakura wannan ba na Allah sakin farko ba lokacin da ake so a ga za ka iya hakuri yasa lokacin da ya annabi sallallahu alaihi wasallam yarka ke kaiwa da komowa ranta na kaiwa da komowa zai fita ta aiwuwar sulla kazo hidindimu sun rufe shi shi ne ya ce a ce a yi masa sallama kuma a faɗa masa inna lillahi ma a faɗa wala ma a haɗa wa kullu shay'in na yanda hu ya dare musamma ku gaya masa inna lillahi ma a faɗa duk wani abu da kaga Allah ya sauka a cikin mutane gaba komai wani na raye ba ciwo komai Allah ya kashe dama can nashi ne wanda kuma a aka wannan tun ma da ya ba da aka haifa shi ya kota shi ma nashi yanzu shi ke nan ya tsare da kayan shi duk kuma ka rika kushi da shi ila rikin adalcin da ya yi wannan shi zan Allah ya zama da mutum ne da ya yi ba adalci ya cika to da ka in an karɓa sai mutum zai fi raɗaɗi amma sai kuma ya hararo Allah da ya karɓa kayan shi wannan raɗaɗin da wancan duniyar su za su sa a baki wannan falalar amma ba duk ya gama rakin ya ce bai haƙura ba kuma a ƙarshe ba zai haƙura dole dole zai haƙura nabi ya zo sama da ta da buka su kamar yake sai Allah ki hakuri ki hakuri yace ka duka bani wuri sai da ka dan su sabbi musibai dan ba kai wadaki ya sama ma ba ta san manzo sallallahu alaihi wasallam sai da ya wuce wani mutum yace me yace maki cewa ya wani ya hakuri in da kowa yace ban gane wannan Allah ne ba a ba sai ta share hawaye sai gidan shi ya rasulullahi ana ya hakuri الصبر عند الصدمة الأولى أو أن لا مجهول لا يكتبون لا مجهول لا يحقول دولة كما قال تجيني وعلى لا ثم دولة إن تجي أقول لكن أقول لا تجي لكن أقول لا تجي إذا ga akwai kifofi da yana maka masu irin wannan hali yadda zai ce ko kawai an kasa za ta hali amma da ɗan horin don zuma kuma shi zai fara shiga ɗauki har ya rika kofa ko da wani saboda ɗan ba na yi a hannu amma kuma ce malam ya ta gudun manzuma sai da kake ko sama da kaza sama da kaza ba zai motsi ba wata wannan kwaro ne kawai ya biya harbe ka ba da zai ma jirgi ko ka mutu da ka mutum hakuri sai kaga wannan daraja ce idan mutum dan shi guda ɗaya ya rasu kuma ya hakura kana وحدثنا أحمد عبد ربه ابن بارك الحنفي حدثنا أبو جميل الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول سمعت عبد الله بن عباس هنا سوى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي من زن الله ترى يعني يمكن أن الكبت عبريش هنا سوى شاب لنا عباس ياجي من زن صلى الله عليه وسلم هنا سوى من كان له فارطان من أمتي دخل الجنة wanda yake da farasani haka yake karanta kalmar ba wanda kai da fataha ba mutum ma fataha ba mutum ma fataha farasani daga farasu ne in an ce alfarasu shine wanda yake gabatar al'umma domin ya tattalin masu abin da za su ci haka mai alfa'id fi garibin hadid ya faɗa kuma haka ma ibn al-asir a cikin littafin shi al-lihaya fi garibin al-asar wa fi garibin hadid ya faɗa yan sai alfara shi ne za ku yi tafiya ila jini sai wani ya yi gaba sai zai kama wurin da za ku zauna ya biya kuɗin masu hijima ya biya kuɗin abinci a tattali kayan da za a tare kuna sauka an gama komai wani shi ne fara ba ne yake cewa duk wanda ƙananan ƴaƴan ke biyu suka rasu kaga sai da yin gaba kenan ba ba to mun yi lafiyar kan sai ka amma kafin ka zo komai rai kamar da ce duk wanda ‘ya'yan shi biyu suka rasu daga al'umma mata ta fara janna wanda mutum ta fara janna ne zai shiga da janna fa ka da aisha ko rabbi Allah fa anha sai aisha Allah ke tsare ta sai take cewa bi abi anta wa ummi ina sanya mahaifina da mahaifiyata fansa a gare ka ya rasulullah fa man kana da kufaratun wanda san shi ɗaya ne ya rasu ba ka gona ka ganta da matuƙar muhimmanci fa ka da sai ya ce wa man kana lahu faratun ya muwaffaka har ma wanda ɗan shi ɗaya ya rasu ya wacce ake dakarwa wannan kalmar ta al-muwaffaka abinda nan ke nufi inna mithla hada su'ali man shaquhu min at-tawfiq ar-rabbani kaga wannan tafiyar da Aisha ta yi wallahi in ba mutum da ya samu ta ce daga Allah ba wanda zai yi ta Aisha ma muwaffaka ce ana dakar da ita akwai muwafaqatu umar akwai da rubuta littafi sai fatul waha fi muwafaqati umar ibn khattab radiyallahu anhu wani ma da yake ce mashi badruddin ibn yusuf al-maghribi al-hasan wani ma da yake da faha faris ya yi tashikin littafi littafi ne kawai tattara muwafaqatu umar fi tafi 149 to shi ne malar ita duk da take ita ya muwaffaka ka wannan tafiyar da Aisha ta yi sai wanda ya samu dace daga Allah sai iya yin ta amma mutum nawa nawa za a yi musu wannan tabbayar ba za su iya cewa komai ba mana ba za su iya cewa to ai abinda wannan hadisin yake nufi to shi ne abinda mutum biyu da aka ce to muna so mu ji tsarin haske kuma game da mutum ɗaya in mutum da ne shi kuma yaya za yi ga makamin ita tun da ta samu dace daga Allah madaukakin sarki ta ake sai nake cewa ta ya rasu lallai yanzu idan mutum biyu ne idan mutum ɗaya ne ya rasu ba akwai hadisin da Ahmad ya fitar da Ibn Hibban hadisin Jabir bin Abdullah shi ma akwai kusan kusan irin wannan shi kuma wani abu ne ya faru amma bayan da Qur'an nabin ma ko kuma bayan ba an ga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa du man mata lahu salasatun min alwalad fa kasabahu da kalal janna duk mutumin da ƴaƴan shi uku suka rasu sai ne maladar abun a wajen Allah to zai shiga aljanna akwai sirri a nan idan malaman maza da malai da suka suna magana da hakki ne na Allah ibnu hajar ne ga wannan hadisin ga wancan da yake ke ta sabo da yake ka fiqhun da zaka bi kana irin wannan hadisin in ka hada shi duk hadisin da kaga an ce duk wanda ƴaƴan shi biyu ko uku suka rasu ba ta sabo ga abin da ake nufi bayan ƴaƴan sun balaga domin la ta tasibul walad illa ba da bulugil walad amma in ɗaɗin ba su balaga ba za a kai da wannan kalmar ta fara a wata hikima to da kai suke nan har wanda ƴaƴan shi bayan sun balaga suka rasu shi ma akwai bishara ba wancan hadisi a cikin ka duk wanda ƴaƴan shi uku suka rasu muka ɗauki wancan fahimta ta bin hajar sai mu ce bayan sun balaga shi ma zai shiga aljanna jabiri ce kun na ya rasu da na wata ni sai muka ce rasu da har guda biyu shi ne sai manzo sallama ce wasnani har ma guda biyu shi ne daga bayan wani mutum da yake ce mahmud ibn labi sai ya ce jabir ya ce sai ya ce wa jabir araku law kuntum wahidan laqala wahida sai amma jabir ina ga da kun ce mata har ma ɗaya ɗaya ina ga da kaya ce da ɗayan fa sai jabir yake cewa ana abun zalika ni ma ina da tabbata mun da mun nauyin baki ma mun ce ɗaya ɗaya ce ɗaya to mun yi nauyin bai sai ɗaya ya mutu nauyin bai ba to amma kuma ko ba tambayi ɗaya ba wancan mutumin da ke zuwa da ɗayan yana wasa ɗaya ne to sai dai manyan ƴaƴa fa tunda wancan ɗan ƙaramin yaro ne kaga yanzu babban ɗa ɗaya da ya rasu shi kuma ana neman dalili amma ɗan ƙarami ɗaya ya rasu mutum ya shiga amma in babba ya rasu kuma to ana neman dalili to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa har ma ɗaya ya ke muwaffaka ya wacce ake gatarwa qalat tace fa man lam yakul lahu waratun min ummatika bata tambaye shi a sai ta ci gaba da tambaya take cewa ya rasulullah to wanda har ya gama rayuwa dan shi ne taba da tsawa ba kuma akwai kaga da gaske kun shi ne taba haihuwar ba bada kana yi wani kuma dukkan ƴaƴan da ya fa suna har ya gama rayuwar shi ya rasu ba ɗayan da ya rasu to shi da aka je lahira ya rasu da sa aka je ana karbin wannan malaka yana gefe to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ce mata wa man kana lahu yake ta fa ana faratu ummati ai ni ne mai rigayen al'ummata duk wanda duk wanda ɗan shi bai rasu ba kwata-kwata na tsarari wa na babba to ni ni ne mai riga shi zuwa lafiya zai shirya komai kafin ne daga cikin irin da nake tafke shi na kauta to da ka nake ce fa ana fara su ummati ni ne mai rigar al'umma ta to wanda zai ce to yanzu kenan shi annabi saboda ya riga mu da zuwa eh akwai wannan amma ko ta magana a karkashi shi ne sai ne fito da ita ya ce lam yusabu bi mithli domin duk inda musulmi yake ba a taɓa mace rakin da ya tada hankalin shi ba irin rashi na kowa na ka ya rasu ba ka da bakin cikin rasa annabi ke kai bakin cikin rasa wannan musulmin ba amma wannan ba sai da imani kuma yake ta ce mutanen shi min ummati ne yana nufin ummatul ijaba waɗanda suka amsa mun sha faɗi nan ina wannan alimamu ki da cikin tarihul khulafa wata na wani wata ake mahaifiyar ki tare yake a rika fada a rike boda a rika ko'ina aiki ya tsaya sai dai kawai ya zo fada ko fado ya zauna ka shigo kai gaisuwa har ka kuskuren tsawon maganar mulki za a wulakanta ka shine shine magana kirki ma bai dan sai dai yin magana ko ka sai kai gaisuwa ba da ake sarki ya amsa an gaishe ka baku ko an gaishe ka matafi ko an gaishe ka da gidan wani amma suke ba zai magana ba sai wani mawaki mai hikima ya shigo yake ina so sarki ya mai izini zan ɗan yi waka yace ba za ka yi ba sai a taimakon yi sarki ke to sai dai kai bai ɗaya shi ma bai da sharaɗin in bai warware man bakin ciki na ba ɗaure ka zan yi ban kasha bulala to da ta kamata ka duba in tana gaba za ka iya ba ana majarar kawai wata ta da su family kuma ya ƙi sauka ya ba wa abubuwan da tik shi ne mawaƙin na aka ce shuru minti ɗaya biyu yana tunanin me zai ce ya kubuta shi ne bai ki da kan yake ta zakkar su nan ma farraka da'aru bainana ta azzaitu nafsi bin nabiyyi muhammadi a wata riwayar waka ma akwai riwaya riwaya wani bugun da ya kake tasallaitu nafsi na ɗebe wa kaina kewa wai ta zakartu na tuna nan ma farraka da aro bainana lokacin da yau da kullum ta raba ni da masoyina wata na tafi kamar yanayi da sarki kenan kawai ina cikin damawa a mulki sai mahaifiya ta rasu sai mahaifina ya rasu sai ɗana ya rasu sai ƙanina ya rasu sai makokina sai masoyina ta'azzaitu nafsi sai ni da kaina na sai ne wa kaina ta'aziyya na ce rai assalamu alaikum na zo gaisuwa yana ba ki hakuri dan ka dinge rasuwar mama annabi ya riga ta rasuwa kuma daga rasuwar annabi zuwa rasuwar mama an yi mulki an ci zuma an ci daɗi to dan mama ta rasu ne kamata a tsaya ba saboda ai wata uwarta ba kawai sakon kenan ita na gama da kai daɗe na gama shine tun bututun ta ya bar jiki a tara fada a ci gaba kafa da gaskiya annabi ba zai riga ma mara suwa ba a yi ta mulki dan tara su komai ya tsaya saboda ya ci daga nada shine wasu suka zo suka ce wa kuntu la'a wasu suka ɗauki wannan baiti ɗin suka ce ya kamata a yi maki da rakiya bai kamata a baiti kaɗai ya ji daɗi ba wa kuntu la'a innal manaya sabiluna shine ita sai na gaya wa raina da na ce mata ta'aziyya ya ce rai kun ga mutuwa to hanyar da ke gaba ɗaya annabi ya wuce sannan ba ta bi ni ma ina ji wa man lam yamut fi yawmihi ma ta fi kai duk wanda bai mutu yau ba to gobe ne mu da maka da ji uku ne a duniya daga jiya sai yau sai gobe to jiya tun mun sha tun nan ba wanda ya mutu jiya to mun sha amma yau ba akwai dan saura kaɗan to ko yau ne ko gobe kakan kiyama Allah ce mata yake gobe kuma da hausa muke gobe kiyama to shi ne annabi ke ta ɗan yi samu da fitili inda musulmi yake bai taɓa shiga musiba ba irin rasuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma nan hadisi hadisi ne da gaske imam musulmi ya kace ke cikin as-sunan haka ya kace ke cikin al-shamal al-muhammadiyya haka al-imam البيهقي فيما يتفتى الشيء الإمام البغوي في شرح السنة يتفتى الشيخ الإمام القسيم البغدادي تاريخ بغداد حتى أمر ابن حنبل يتفتى الشيء الحكم المسند أمر محمد شاكر بيدو أبن تعليقات أبن أكن مسند تحقيقات ya yi maganganu masu kyau da ce nuni ga cewa hadisin ingantacce ne ya kai labari amma dai akwai maganganu da ake shi ma da albani ya ce hadisin hadisi ne wanda bai inganta ba duka rigingimun da ke kai wani mutum ne a ciki ake ta kaiwa da komowa a kai wancan abdurrabbi ne ibn bari shi ibn hibban da ya zo a tsika sai ce a mutumin gaskiya babu laifi ana karɓar ruwayoyi alamun bukari a cikin tarihul kabir shi ma ya ce ba laifi mutumin kirki ne a iya karɓar maganganu ibn hajar da ya zo littafin ta takari sai ya ce sadukun yuhudu mutum ne mai ɗangaren gaskiya amma wajen riwaya yana da yin kirkidi yana kurakure ga wannan magana dai shaida da a ce mace ka dubun da yuhudu to kana ce sadukun yuhudu kuskure ne na ɗan adam ba na albani ya ce hadisin bai inganta ba amma dai malai suka tattaru hadisi ne ingantacce da lafiya ne ki to da ka gani suke nan wanda ƴaƴan shi biyu suka rasu zai shiga aljanna don za su fice wanda ɗan shi ɗaya ya rasu wanda kuma ɗan shi bai rasu ba to manzon Allah ne fara fi da kyaratin yana da suwar ta tare da hankali in ko ko a jikin shi to shi ita ma na falala ko a jikin ta ba ruwan karshe wa fi sai ai ya zartin bukari da muslim annabi sayyidina al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana lin nisa daga abu sa'id al-khudri Allah ya shirye da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce wa mata sai abin da ya faru mata ne suka haɗu suka zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam suka kiyar rasulullahi gaskiya maza sun rinjaye ka game da mu mu ba a samu a zo a yi mana wa'azi kullum kullum sai dai ma'abin nan maza rasulullahi ka sa mana wata rana mu ma ka zo ka rika mana wa'azi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya musu wata rana suka daidaita aka yi samu matsaya shi ne annabi ya zo makarantar matan aure kenan a wani ne ke wai ba makarantar matan aure duk da shi ma na ta faɗi amma mafi yanzu ce sai an yi a nan wurin sun saba maki sami ina wa a kaina eh mun da miki a cikin wasu aƙida shi ne sai annabi ya ce masu ma min kunnan ra'atun babu wata mata daga cikinku ya mutu da ha salatatun min alwaladi da ƴaƴanta uku suka rasu wala ya ce maza ko mata illa ka nuna a hijaban minan nari masu ƴaƴan nan sai sun zama ta shamaki daga shiga wuta fa ka da kimra a sai wata mata nan take ta ce wasu nani har guda biyu ya rasu lalla fa ka da alaihi salatu wasalam wasu nani ki je har guda biyu ma da ka har biyu ta yi kokari na tambaya har ma biyu wafi sai wani hadisi ne ingantacce bukari da muslim wafi sai muslim a cikin sai muslim kuma من حديث أبي هريرة دجا حديث أبي هريرة نحوه كتم كتم ونا شيء ما ينالوني سوى بشيدا ‘ya'ya suka rasu ga wata mace bar hatta na niji to za su zama hijabi shafaki daga shigar wannan mutumi wuta warawahu annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu mas'ud ibnu mas'ud ne ya rawaito wannan hadisi daga Abu Hurairah وأبو بردة الأسلمي حتى أبو بردة الأسلمي وفي الصحيحين يأتوا أسلم بخاري لمسلم إن هر إلى يوم عن أبي هريرة رضي الله عنه لدى سيدنا أبي هريرة ألا شرد لشي عن النبي صلى الله عليه وسلم لدى منزل لدى أهل الإسلام أن أشتفت أجريه ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الإنسى باب ولي مسلمين da ‘ya'yan shi guda uku za su rasu, lam yamluku insa ‘ya'yan kuma ba su isa ba su balaga ba, nan sai al'in shi ne azambu ko al'ismu, kenan ‘ya'yan ba su fara laifi ba, ko a dunkule ka ce ba a fara rubuta masu da ba don ba su kai shekarun balaga ba. A gwanan aiki yana da muhimmanci in sun ba daga sai a koma hadisan da suke amfani da ahtasibu ahtasibu kamar wancan da muke isharar zuwa gari to babu wani mutum da ƴaƴan shi uku suka rasu lam yablu bil insa waɗanda ba su isa mafarki ba su yi mafarki ba ba su balaga ba takamassu hunnawu kuma wuta ta shafi wannan mutumi ba zai yiwu ba ƴaƴa ukun da ba su balaga ba su rasu kuma a shiga wuta abu biyu ne da ba za su taɓa haɗuwa ba kenan in dai ƴaƴa uku sun rasu to babu yadda za a yi wannan mutumi ya shiga wuta illa ka hillata al-qasa kuma hillata al-qasa sai dai shiga wutan warware rantsuwa Allah ya rantsa shi kowa ya shiga wuta sai ka ga wannan mutumin ya shiga wuta sai dai don warware waccan rantsuwa ko don cika alkawari shi ne Sulaiman al-Qasari yake cewa wannan shiga wutar shiga wuta ce ba ta azabtarwa ba shiga wuta ce wacce ba a azabtarwa ba yanzu wani zai iya zuwa ya zagaye inda aka yi gobara ya kone amma wani ya zo ran gadin duba inda aka yi gobara shi ba zai kone ba zan zagayawa kawai ne zagayawa ce ta alfarma illa ta hullakal ko ta illatal qadar to kun kawai san kasar mu shine wani abin nan cika alƙawari na rantsuwar da kai malamai suke ta illatal qadar shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul Maryam فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحشرنهم حول جهنم جثيا التي فوربك نارا في دقوبين كما هلتشنك لنحشرنهم والله تنو فاتا فتاني جواب سؤال يترى والشياطين حركا قالوا في الكاية واقي سكرة الله ثم لنحشرنهم حول جهنم جثيا sai mun kawo su gaban jahannama a gurfane kowa ya durkusa ثم لننزعن من كل شيعة sannan mu zazzamo mu cicciro daga kowace kungiya ayyuhum ashaddu ala rahmani aikiya waye kangararren wannan kungiya za mu ce kungiyar fadari to waye kowa kata a cikin su shine kwamanda in ci sai a ciro shi maƙaryata waye kowa ƙarya sai a ciro shi azzalimai waye kowa zalunci sai a ciro shi haka za a bi duk wani dangin laifi waɗannan manya-manyan su za su jagoranci ƙanana-ƙanana za ce to ku ja su ku tafi wuta sun san inda za a zauna Allah ce sun mala na hannu a ana mu bin da zilahun aula bi asiliya sannan mu ne muka san waye fi cancanta da ya konu da wuta a cikin wa'incan mutane ina ya ce wa in minkum illa wariduha da ce na rantsi ba wani mutum a cikin tafiya da cikin wuta kana la rabbika hatmun maqdiya Allah ya riga ya ce dole ne sai an yi wannan kuma nunajjil ladina taqaw wa nadaru wahina fiha jasiya daga nan sai mu tsamar da waɗanda suke masu tsoron Allah ne sai wa azzalimai kan zaruwa to wannan rantsuwar da Allah ya yi ita kadai za ta sa wanda ƴaƴan uku suka rufe su ga wuta kuma kamar yadda wacce magana ta shiga na matsayin suna ba shiga ba ce ta azaba shiga ce ta a rantsuwa zai da aka kashi ba ma ka san kashi ka ba saboda na ɗaya ba za ka kona ka ba ubangijin da ya umarce ta ko ya hana ta ta kona ibrahim sai yanzu dai shine ubangijin ta muka ce ya na kuni ba mu da salamun ala ibrahim ki zama sanyi mai ni'imtarwa wanda zai cutar ba ma da annabi Ibrahim alaihi salam to da haka wannan hadisi shi na ishara ne zuwa ga mutuwar ƴaƴa uku mun mutu a bayan mutuwar ƴaƴa biyu mun mutu mutuwar ɗa ɗaya sannan da ma wanda shi na shi bai rasu ba annabi ce shi ne farfi fa fi sayyid bukhari ya zo cikin sayyid bukhari bin hadisi Anas bin ka daga hadisin Anas bin Malik yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ta da cikin Allah tabbata da rishi yake ma minnan nasi muslimun yamutu lahu salatatun min alwal babu wani mutum daga cikin musulmi da ƴaƴan shi uku za su rasu lam yablu gulkinsa ba su kai matakin a rubuta masu lada ko zunubi ba mana ba su ba daga ba illa alhadahu sabu jannata bi fadli rahmatihi iyyahu ba sai Allah ya shigar da shi aljanna saboda rahamar shi ko falalar rahamar shi saboda waɗancan yara wannan duka ba da sharaɗin baban ya mutu yana da imani yanzu mutuwar da zai da imani da kuma da suwar waɗannan yaran su ne sinadaran shi take aljanna da wuri da ya mutu ba imani har abada ba zai shiga aljannar ba da ya mutu da imani amma ba waɗancan yara ba tare da shiga aljanna ba ila sai badin badin badala amma tunda ga imani ga suwar yara uku ko biyu ko ɗaya sai shiga aljanna da wuri wannan hadisi da rawar bukari ya fitar da shi a cikin sahihin shi al-imamu da sa'i ma ya fitar da shi al-imamu da gwamnati a cikin sarki sunna haka al-imamu da bai hafi a cikin al-sunan al-kubra ibn majah ma ya fitar da shi da sauran malamai mafi sai da muslim a cikin sai muslim na bi wurare ta kan daga sai na bi wurare yake cewa a cikin ra'atin da sabiyin laha wata mata ta zo da ɗanta فقالت يا نبي الله قلت يا النبي الله ادعو الله له الله كي مشي الدعاء ليس كي مشي الدعاء فكي فلقد دفنت صلاتك na dinna muku ya rasulullah an ce ayyuka ba ta zama wajibi suke wannan ne na hudu suke goye da shi da ta yi kila ka san arba'in bayan arba'in wata sai wata shi ta ne koma to wannan ana samun ta goye da shi ya rasulullah ai ban addu'a wannan ya zauna in kama na aiki فلما منه لأنه تعب يا فقال تبنت ثلاثة في كل يا أبو قالت نعم فتي إيه قال لها كأن صلى الله عليه وسلم يقول لك لبثت ورثي بحوار شديد من النار أي كوتشين يروحوا تفكر الكواني كرفي لا تبعد كاريا للزوجة وانا الحوار أنا كي الحويرة شنو abinda ake yi don ya bayar da kariya ko shamaki tsakanin waɗansu ababe guda biyu ina jin da za a sa ga wani abu da zai iya cutar da kai ana amma da gifta wannan cewa da kamar a yi wani jangi ko a yi wani takatanga ko a yi wani shamaki mai ƙarfi in hayaki ne ba zai zo maka ba in wasu kwari ne ba za su tsallako maka ba in wata wuta ce ba za su shigo maka ba kamar danni da ake ana dannace gona ko lambu ko wane ne dan ana shigar dabbobi duka yana cikin kema sha'awira ko kuma kewa to ka ta ce dai ke wannan mata ai ko kina da garkuwa ne sarkin gaske bai ba ki kariya daga shiga wuta ba kake shiga wuta ba ki kwantar da hankali kin yi ajiya dai da wani kin hukum bal waladu innahu ina ta ba da abuwai na fa'a kuma da malaikai ta kaga shi ta idan haihuwa ne ba a tara haihuwa ko dai Allah ya raya maka yaron har kada suka bai shi zai amfani iyaye zai ta masu addu'a zai wanzar da ambaton su zai ta ibadar da suka tarbiyyantar da shi ga yin da kuma ana ba ku ban lada kaga haihuwa ce rana wa in ma ta kafula kuma da fa'a kuma in kuma yaron ya rasu kafin shi ya amfane su ya yi gaba yana can yana gyara ka tafi da wanda bai da kowa shi yau da kuka da raiwa yake fatan to Allah ke mu da sata da daga yana da wani gidan da za mu fara shi ko ni a dan shi yaro da dai na waya kana ta to ta wani gidan da kike na wani ne ne ga da suna an zo mu yaron ba ina da wani da ya rasu ba da wani ma da wani ma ai sun zo mu yaron ya za ka kike da kamar ta kace su kunci to yanzu ya ke da zaka dan jira ne ina a duniya ne yake jira yi ai lahira ai ma a jira wala yasalu halimun halima to ga ya hakuri in mun shiga ne gaba ɗaya mu yi waya na ci inda kike mu tattauna in ji ka kai shigo wallahi bayan ka bar na a gindin nan sai da shi ka rubu ana ta fafata to amma dai da ƴar laja ya ga da ƴar aka kama ni وقد روى مسلم في صحيحه ان الامام مسلم ياتي قرأ في انجلترا الذاتي شيء وانا حديث اسمه في الامام البخاري شيء ما يكتب شيء اسكن على باب المفرد سنة الامام ابو دولة يكتب الشيء هذا الامام الترمذي هذا الامام النسائي في الشيء كتب وانا الحديث لا حديث لي انجلترا كما حديث لي ما شعرتي يأتي من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دجا حديث ابي هريرة ان يكتب الشيء lallai manzon Allah ta da ta Allah ta fata gari ya ce idan ma ka insani idan mutum ya rasu in ka sa amalu illa min salati ayyukan shi gaba ɗaya sun yanke sai daga abu ke nan ba zai ƙara samun lada ba ya za kai shi kabari a rufe an gama ba wani abu kuma da zai kai mace lada a kabarin shi sai ɗayan abu da yake sadaka in jariya sadaka mai gudana sadakar da za ka rika gudana tana kaiwa da komowa mutum yana kama da mana kaba filada wannan sadaka jariya ababe ne da yawa suke shiga ka gina makaranta ka gina masallaci ka gina rijiya ka gyara hanya ka sai qur'ani ka bayan ana karantawa ko shi littafai na addini duk wannan sadaka ce jariya aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilmin ruba ilmin sai ruba ke nakira duk wani ilimi mai amfani da ka koya wani mutum da kyakkyawar niyya kuma ilimin zaman zai amfane shi a duniyar shi ko a lahiyar shi ko a duka ne za ka samu laya kaga wannan ta kayar rasa ba sai zuwa ka koyi sana zuwa koya maka ɗinki zuwa koya maka faci zuwa koya maka gyaran kaza zuwa koya maka kaza ka koya maki wannan abin da ka koya maki za ka ci gaba da amfani awwaladin salihin yad'u lahu kaga da annabi ya ce awwala ne ya da bula duk da haka za mu iya gano yaron kirki ne dan ba wanda bai babu shi Allah sai na gari amma sai can farko ma sai ce wala din sa ne ko kuma da na gari in dan ba na gari bane wallahi sai ka karagon suna ba bai da asara da shi wata ragon ne ai da yanzu kaya ki sai dai gwamnatin tarayya kuma bangaren ministan kuɗi ma don sai ya shige ka san ba dai ƙananan minista ne ba to amma sai kawai aka yanka mai amfanin aka bar mara amfanin to wannan ɗan ya zama ɗa ne nagari da yake baban addu'a ya yi sallah yana buɗe baki yana tawafi ya gama karatun alkur'ani ya yi wani aikin alkhairi ya tafi makabarta ziyara dukkan waɗannan alama ce su ta na gari daga cikin nagartar haddin ziyarar su a kabari haddin ziyartar su a kabari wannan sunnar ba kusan ta suma ta suma oxygen ma aka sa mata ya fi kalle ta da kyau oxygen ne a nan iya mutuwar dan zaura kenan yanzu ka tattara mata ce ta a tafi makabarta kowa aka zo kowa da gabar kan wani wani ma mutum yanzu shekara biyu ya mata gabar saboda sabar ne zuwa ko a jikin shi ko a jikin shi amma kuma bai bai ta umar da takalmi shi a masallaci ba wata yar kuya ne ya a bayan gari ta kuma kullum an juya ta nan tudun ya koma kwarin kwarin ya koma tudun din yana sanar da ita amma kabari dan tudu kawai haka ne saukin ganewa bai iya ganewa ba yana cikin nagartarsa yin masa addu'a yaran nagarta ce yin masa addu'a ko da bai je makabartar ba nagarta ce na aikin da zai na ibada misali kawai ya rika azumin yin da alhamis karatun alkurani karanta zuwa kahaji ranar juma'a sauraron karatun duka aiki da waye da sauran duka wannan nagarta ce da za su amfani uba ko da ya yi asibiti ne da lamin ko da yake akai mama ko baba ladar ba to ai shi alwalad min sa'i abihi wa allaysa lil insani illa ma sa'a kenan mutum na kabari da aikin da ƴaƴan shi suka yi komai yawan su za a ba shi lada gwargwaron yadda aka ba kowa a cikin su biyar kowa ya yi azumin litini an ba shi lada dubu dubu ta ce to dubu dubu so biyar dubu biyar a ba ba ba to sai a azumin sai ka ji lallai kira ta ce ka ga wancan tudun duka lada ne kuma na kai Allah ni dai a wannan ba Allah ba ka ba ka rike yalla ce na kai kyakkyawar ɗabi'a da nagarta da addu'ar ‘ya'yanka bayan rasuwar ka yasa ta samu wancan sai kuma ya fita mutka sai ya tattara a zai misali da ke wuce aljanna kamar dai kamar da ya faɗa a baya in dai an haifa ya kamata ya zama akwai amfani amfanin sharaɗin ya zama na akwai nagarta kaga aiki ne kuma na uba ya samar da nagartar ga ‘ya'yan ya yi iya abin da zai na kake ɗan abin da yake da shi da addu'a da neman taimako da kaiwa da komowa nan gaba ma da zai haska mana hanyoyi da dama na tarbiyya wanda za zai da ambasu yanzu hankalin mu kawai ya koma mu tarbiyyantar yara su karatun boko a banza kuma karatun boko yana kawai shi ne ai yanzu in ka ba yaran ka boko kana ka gama tarbiyyantar da shi ya rufe kuma ban ba ya sa ba kuma ka saka shi a tarkon da shi kuma zai kaurace maka amma abin da ke cewa tarbiyya bokon zai iya shiga ya zama tarbiyya ko da ba ka kowa ba abinda sai amfani shi a lahira shi ne farkon abin da za a fara gabatarwa sai abin da zai kyautata rayuwar shi da duniyar wabtani bi ma ata kan dawo asnar al-akhirah sai ke ne malatar ta nasiban ka da duniya kar ka mance duniyar amma kuma lahira sai ita a gaba idan ya zama da an sanya waɗannan tsare-tsare a gaba su shi ne sai kaga an sami tarbiyya mai kyau wancan tunanin da muke da shi ne cewa sai an yi boko za a samu daɗin rayuwa akwai wani malami da ya manta ko wani littafi wannan littafin zai kyau ba san shi akwai na ganin larabci ila akwai na turanci bal ya yi idara zuwa ga wani na turanci ila yana abin nan zuwa darasin ga wani zuwa amma na larabci shine wai uzama bila madari waɗanda suka zama manyan mutane a duniya ko ba taɓa zuwa makaranta ba wanda ba su taɓa zuwa makaranta ba manyan mutane da ba su yi makaranta ba haka yi ta lissafuwa da gaske akwai dirgiyar dirgiyar bakin da keke ne ma da bokon fulki ya kawai ya watsar da bokon ya dawo harkar kwamfuta da inda ya ne da gaske hama da musulunci ya kawo ya kawo mana albani mamman nasir yana albani ba ta makaranta mana albani ne na kai nuna ba amma ya karantar a jami'a karatun da na rance maka da Allah ka tattara profesorin Najeriya in yi awa ɗaya na cikin shekara ba su yi haɗa wurin ba da cin yake ko sakandare ne ba ba sakandare ne ne abin da na madarasa muku sai aka fi fifita makarantar ko da ce ba laifin mu bane laifin kasan ne ta ciki da aka fi nema ta ciki ne a ƙarshe su ciki ta su gama da mutum wannan dai fasalin shine tattaunawa da ma da ya mana game da fadalar da ke cikin wanda ƙananan ‘ya'yanci suka rasu kuma ya haƙura sannan fadalar mutumin da manyan ‘ya'yanci suka rasu kuma ya haƙura ɗaya ko biyu ko uku ko fiye da haka to dai ne lokaci sai mu da ta nan ku subhana kallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa alaikum assalam eh mun bayani da aka yi na wajen haihuwa da wajen rimuna eh
cikin ina neman alƙalmi da ƙarin bayani kamar wanda yake da yana da yanda zai yi eh in ma sun tsayar da yake yana zaukunan nan ina yi ta yi amma mun na yi ta kuma zai da tsaya ko kuma wanda yake da ƙarfi zai yi na yi da yi amma in ma sun tsayar da ma ba shi shi zai yi ko da ba eh mutum da suke neman a yi man ƙarin bayani da yadda wajen ɗanyi gobe suna ita ta za mu zo akwai babi guda da ya kulla a kan hakika kusan shi ya fi kowane yawan fasali ma don fasali kusan ashirin da kuɗi yake ne kawai a kan hakika to insha Allah kun zo zai bayani billa billa hukuncin hakikar matsayin yaron da ba a yi mawa ba hukuncin uban da bai yi ba a tsara ba a taƙaice uban da bai matsayin shi hakika ba da suna bari faɗa a tsara biyu da uban zai yi na ɗaya uban ba zai shi dan ba zai ce tsohon ba a lagara lokacin da yara ke kafa su fitar kowa ya gano baban shi sai a yi tikitin ɗin baban a kwakwalwar yara kowa na iya cewa da kai ka kawo babanka mu wuce babanka ba bai zo ba da sani yadda ya gaba shi kenan kana ta ni ne na awa ba rabin dubu goma ya hana sannan kuma lokacin da shi ya rasu ya bar ta addu'a ibadar da dan zai sai dan ba za ta yi mashi to ta faɗi da ba da sauran dai maganganu da in mun zo wurin akwai bayanai masu faɗi da ma da yayi kuma yadda ke cewa shine babin kusan mafi tsawo a yawan usul Allah ya samu dace. Sai ya hanka zama wani shi da ya